نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب الأمر بالوتر نعم حدثني يحيى عن مالك عن نافع مم.
وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مم.
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل مم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة يو- تو- توتر له ما قد صلى نعم babul amri bil witr wannan babi yana magana dangane da umarni wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi game da yin wutiri to malamai sun yi saɓani akan wutiri game da maganganu guda bakwai wato sun yi saɓani a cikin wutiri game da maganganu guda bakwai wato a cikin shin wutiri wajibi ne ko wajibi ne adadin raka'o'i da wutiri da ake yi guda nawa ne ɗaya ce ko uku ce ko biyar ce ko bakwai ce sannan kuma shin dole ne sai mutum ya yi niyyar yin wutiri ko ku a'a matuƙar tun da dai shi raka'a ɗaya ce idan mutum ya sallaci raka'a ɗaya an san wutiri ne ya yi sannan kuma shin akwai waɗansu ayoyi ko waɗansu surori da aka ce su ne ake karantawa a cikin wutiri ko kuma babu sannan kuma shin sharaɗi ne dole ne mutum sai ya yi shafa'i kafin shi ko ko ba sharaɗi ba ne to sannan kuma wani lokaci ne ƙarshen wutiri wato wannan duka malamai sun yi saɓani sun yi maganganu a kai sannan kuma shin ya halitta mutum ya sallace shi akan dabba ko bai halitta ba to malam zai yi bayani akai insha Allahu ta'ala zai kawo hadisai wanda za su shiga ƙarƙashin wannan babi din haddatsani yahya an malikin ubaidullahi yace mahaifinmu yahya ibn yahya al-laisi ya zantar da ni shi kuma ya jiyo daga malaminsa al-imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga malaminsa nafi' wa abdullahi ibn dinarin da Abdullahi ɗan dinar wato waɗannan tabi'ai guda biyu wato bararuwa ne na Abdullahi ɗan Umar kowanne daga cikinsu Abdullahi ɗan Umar ya 'yantar da shi da Malik da Abdullahi bin dinar ɗin da shi nafi ɗin dukkaninsu ana Abdullahi bin Umar sun jiyo daga wajen Abdullahi ɗan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل حقيقة ونمتن daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan mutumin ɗan karkara ne ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an salatin laili dangane da yanda za a yi sallar dare wato ya zo ya tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi ma tara fi salatin lail wato me kake gani game da sallar dare adadi na raka'a nawa za a yi sannan kuma yaya za a dinga yi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da shi salatul laili mathna mathna wato sallar dare a yi raka'a biyu a sallame a yi raka'a biyu a sallame a yi raka'a biyu a sallame wato mathna mathna wato adadi mafi karanci wajen raka'a wajen raka'o'i shine a yi biyu sai a yi zaman tahiya a sallame a yi biyu a yi zaman tahiya a sallame a yi biyu a yi zaman tahiya a sallame wato- wato ba tare da an iyakance adadin raka'o'in da za a sallata ba mazala ce fa'iza khashiya a hadukum subha idan ɗaya daga cikinku kowane ɗaya daga cikinku wanda yake ƙiyamun laili ya ji tsoron ketowar alfijir to salla raka'atan wahidatan sai ya sallaci raka'a guda ɗaya tal wanda tutiru lahu ma qad salla za ta zamo masa mara ce ta abin da haƙiƙa ya riga ya sallata a baya wato sai ya sallaci raka ɗaya wanda za ta zamanto mara ce na abin da ya sallata a baya na'am حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عن ابن محيجر أن رجلا من بني, من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا في الشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن سامت فاعتر- فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو كذب أبو محمد سمعت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضع لم يضع منهن شيئا lam yudayyi لم يضيع منهن شيء منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخلها الجنة ومن لم, ومن- ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء أدبه وإن شاء أدخله الجنة Na'am. Wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik an Yahya bin Sa'idin shi kuma ya jiyo daga Yahya bin Sa'id al'ansari mutumin Madina, an Muhammad bin Yahya bin Habban shi kuma ya jiyo daga Muhammad bin Yahya bin Habbana a almadani al'ansari, an ibn Muhairizin. shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Muhairiz, anna rajulan min bani kinanata yuda al-mukhdajiya haƙiƙa wani mutum na ƙabilar banu kinana wanda ana yi mai laƙabi da al-mukhdaji wato sami'a rajulan bishami ya ji wani mutum a birnin sham yukanna aba muhammad ana yi mai alkunya da Abu Muhammad wato sunan shi shine Mas'ud ibn Aus ibn Zaid ibn Asram yaqulu yana cewa innal witra wajibun haƙiƙa wutiri wajibi ne wato wannan mutuma Abu Muhammad yana bayar da fatawar cewa wutiri dole ne dole ne dukkan musulmi wanda yake khamsu salawat to wajibi ne akan shi wutiri faƙalar mukhdajiyu malam mukhdajiyu ya ce faruhtu ila ubada ta bin samiti da na ji haka sai na tattara kayana ya ce na tafi wajen ubada ibn samit na tafi wajen shi fa'atarattu lahu wa huwa ra'ihun ilal masjid wato sai na bujurto mishi na bayyana a gare shi na nema a wajen shi lokacin da zai tafi masallaci yana tafiya zai tafi masallaci da na bayyana a gare shi fa akhbartuhu billazi qala abu muhammad sai na bashi labarin abu abin da abu muhammad ya faɗa na bashi labarin fatawar da yake bayarwa na ce a can ha shan ga abin da yake faruwa akwai wani ana ce da shi abu muhammad yana bayar da fatawar cewa ai wutiri wajibi ne dole ne dukkan wanda yake sallah ta lokaci biyar dole ne ya yi ta faƙala ubada ibn samit ubada ibn samit ya ce wa wannan malam muhudaji ya ce da shi ka zaba abu muhammadin wato abu muhammad ya yi kuskure wajen fatawa abin da yake kai dinnan kuskure ne ma'ana kazaba ba ta nufin wato ya sheka ƙarya ma'ana wahima ya yi kuskure wato ba ƙarya ba kenan ya yi kuskure sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu ya ce na ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa khamsu salawatin katabahunna allahu azza wa jalla alal ibad wato salloli na lokaci biyar ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora su ya rubuta su ya wajibta su akan bayi. Faman ja a bihinna dukkan wanda ya zo da waɗannan sallolin guda biyar, lam yudayyi shay'an bai tozartar da komai ba minhunna daga cikin su waɗannan sallolin na lokaci biyar bai tozartar da komai ba istighfafan bi haqqihinna saboda wulaƙantarwa da haƙƙinsu to kana lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu aljanna wato yana da kwai alƙawali a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna wa mallam ya ati bihinna dukkan wanda bai zo da sallolin nan guda biyar ba to falaisa lahu inda Allahi ahadun baya da wani alƙawali a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na shigar da shi aljanna in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu aljanna idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so in ya ga dama zai azabtar da shi in ya so sai ya kyale shi ya gafarta mishi ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba wato anan da yace khamsu salawatin salloli na lokaci biyar su ne wanda muke yi a kullum su ne wanda muke yi a kullum wanda babu wutiri a ciki kenan da a ce akwai wutiri a ciki da sai dai ya ce sittu salawatin amma khamsu salawatin ba zai fada ba na'am
حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلى والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير
وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الامام مالك انا ابي بكر بن عمر شي كما يا جيو دغ ابي بكر دان عمر an sa'id bin yasar shi kuma ya jiyo daga sa'id dan yasar almadani bala sa'id bin yasar yace kuntu asiru ma abdullahi bin umara bi tariqi makkata na kasance ina tafiya tare da abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi mun kasance muna tafiya akan hanyar makka daga madina za mu tafi makka ƙala sa'idu sa'idu bin yasarin ya ce falamma khashitu subaha yayin da na ji tsoron ketowar asubahi yayin da na ji tsoron alfijir ya bayyana nazaltu sai na sauka daga saman dabbata fa'autartu na yi wuciri a ƙas. Sun ma'adaraktuhu sannan kuma na tashi na hau saman dabbata na zaburar da ita na riske Abdullahi ɗan Umar. Faƙala le Abdullahi bin Umar aina kunta. Abdullahi ɗan Umar ya ce da ni Sa'idu bin Yasar, ai na ka tsaya kwa, na ga muna tafiya da kai kuma na wulga na wulga ban ganka ba, ca nake ka koma. فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت سعيد بن يسار يتي tsoron alfajir naji tsoron ketowar alfajir naji naji tsoron asubahi ta bayyana ni kuma ban yi wutiri ba don haka shi yasa na sauka daga saman dabba ta na yi wutiri faƙala abdullahi sai abdullahi bin umar ya ce da shi alaisa laka fi rasulillahi uswatun alaisa laka uswatun shin yanzu ba ka da koyi kyakkyawa fi rasulillahi game da halayya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙultu bala sa'idu bune sar ya ce lalle kam ina da halayya ina da koyi wanda yake kyakkyawa game da halayya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wallahi ina rantsuwa da Allah faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce to ai inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru alal ba'ir haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin wuciri a saman raƙuminsa ya kasance yana yin wuciri a saman abin hawansa wato wannan yake nuni akan cewa a hadisi na farko wato ya yi bayani akan wutiri ba wajibi ba ne wannan hadisi na biyu ya yi bayani akan cewa wutiri za a iya yin shi a saman dabba wanda yana daga cikin dalilan da suke nuni akan cewa wutiri ba wajibi ba ne saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu baya sallatar sallah ta farilla a saman wutiri na'am حدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد مم.
عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أو ترى مم.
وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل قال سعيد بن المسيب مم.
فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت مم. shikenan wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imam malik an yahya bin sa'id al-ansari ya jiyo daga yahya dan sa'id al-ansari mutumin madina an sa'id ibn al-musayyab shi kuma ya jiyo daga sa'id dan musayyab annahu qala haqiqa sa'id ibn al-musayyab yace كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أو ترى wato khalifa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn Uthman shine abubakar wato ya kasance idza arada an ya'tiya firashahu idan yana nufin zai tafi ya kwanta ya huta akan shinhudar shi autara to yana yin wutiri kafin ya kwanta ya yi barci wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yutiru akhir al-layl shi kuma umar dan khattab radiyallahu anhu ya kasance yana yin wutiri a ƙarshen dare wato shi yana jinkirta wutirin shi baya yin sa sai a ƙarshen dare qala sa'id ibn al-musayyab sa'id ibn al-musayyab yace fa'amma ana fa'iza ji'itu firashi autartu ya ce amma ni idan na zo shinhuda ta zan kwanta in yi barci to ina yin wutiri kafin in kwanta in yi barci saboda zai iya yiwuwa in na kwanta barci ya kwashe ni in makara in na tashi alfijir ya keto amma in ya zamanto na yi wutiri na tun a farkon dare lokacin da zan kwanta to shi kenan yanzu ina da yaƙinin na yi shi wato wannan yake nuni akan cewa ashe lokacin da ake yin wutiri kana da damar ka yi shi fi awwalil laili kana da damar ka yi shi fi wasatihi kana da damar ka yi shi fi akhirihi na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه Mm.
أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتد أواجب هو Mm.
فقال عبد الله بن عمر Mm.
قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون Mm.
وجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون Mm, to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya kai ga al'imamu malik anna rajulan sa'ala abdullahi bana umara haƙiƙa wani mutum ya tambayi abdullahi ɗan umar radiyallahu anhuma anil witiri dangane da wutiri ya ce wa abdullahi ɗan umar a wajibun hu shin wutiri wajibi ne dole ne sai mutum ya yi wutiri faƙala abdullahi bin umar abdullahi ɗan umar ya ce da shi e to ƙada autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa autarar musulmun ya ce da shi haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wutiri sannan kuma musulmai sun yi wutiri wato manzan Allah ya yi wuturi fi awwalin laili wa fi awsadihi wa fi akhirihi wantaha witruhu ila sahari kamar yadda nana Aisha radiyallahu anha ta faɗa bada autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min kulli layl wato a kowane kaso na dare ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wuturi hakanan ko musulmai ma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu sun ci gaba da yin wuturi a kowane dare faja'alar rajulu yuraddidu alaihi wato wannan mutumin da yi wa abdullahi dan umar tambaya shi dai amsa tambayar shi bata bayyana a gare shi ba sai ya shiga yana ta tittisa tambayar shi yukarriru alaihi su'al yana ta tambayar shi yana ta maimaita wannan tambayar a gare shi a wajibun hu shi so yake abdullahi dan umar ya ce mishi na'am ko la saboda in yace mishi na amsa ta fito a fili karara in yace mishi la amsa ta fito a fili karara to abdullahi dan umar shi kuma sai yake ce da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wutiri sannan kuma musulmai su ma sun yi wutiri na'am وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول Mm.
من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام Mm.
ومن رجاء أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik annahu balaghahu haƙiƙa labari ya iso ga al'imamu Malik. Anna Aisha ta zaujan Nabi sallallahu Alaihi wasallam haƙiƙa na na Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama kanat ta ƙulu ta kasance tana cewa, Mun khashiya anya nama dukkan wanda yake jin tsoron idan barci ya kwashe shi. to zai yi barci ne hatta yusbiha hal ya wayi gari wato dukkan wanda yake jin tsoron idan ya kwanta in dai hal ya yi barci fa to shi kuma kullum sai an daddaba shi wani an yi- an yi kiran sallar asubahi kullum shi sai an tashe shi to falyutir qabla an yanama to yayi wutirin shi kafin yayi yayi barci saboda shi wannan zai iya yiwa wanda yake tasashin sallar asubahi ma wata ne makara ya rana ta bu- ta huto ya tashi wa marraja an yastayqiza akhiral layli falyu'akhir witrahu dukkan wanda yake kaunar yake fatan ya falka a ƙarshen dare wanda ya saba yana falkawa ƙarshen dare to falyu'akhir witrahu ila akhiril layl wato sai ya jinkirta wutirin nashi har ya zuwa ƙarshen dare wato haka ne daga cikin mutane akwai wanda za a ga shi adatan ne ba wai sai da salula ba ko da mantar yana kwance kawai jikin shi yake gaya mai zai tashi in ya tashi bai huce minti ishirin kawai ya ji an yi assalatu ba salula a gurin shi ba komai akwai shi kuma wanda in ya kwanta in dai ba tashin shi aka yi ba ko tun karfe takwas na dare zai kwanta to sai ya kai safe ko juyi bai yi ba kawai shi haka ne shi Allah ya shi wani jiya yake ce mun wata rana ya sha wani magani tun karfe goma da ya kwanta da da ya kwanta ta sahi ya sha biyu ta rana ya tashi ta tashi bai zama in salala su ba ya ce hasken taga irin kamar wannan rana da ke shigowa daga taga ita ta tashe shi ya ce da ya leƙa ya ga sha biyu har da wani abu Mm. na'am حدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم Mm.
فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة
وحدثني عن مالك يا ذنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن نافع شي كما يا جيو دغ نافع مولى عبد الله بن عمر انه قال حقيقه نافع مولى عبد الله بن عمر يتي كنت مع عبد الله بن عمر بمكه na kasance ina tare da abdullahi ɗan umar a birnin makka wasama'u muhimatun to wani dare daga cikin darare sai zamanto sama wato an rufe lamarinta da abin da ya shafi wato girgiji sama yanayin sama yana da kwai girgije da gajimare sosai cikin dare fahashiya abdullahi subha to saboda a lokacin ba mantir dama kawai in suka tashi sai ga kawai suka ɗaga kansu irin 'yan tuburaru da suke bayyana a sama da shi ne suke ganewa alfijir ya kusa ko alfijir bai kusa ba ba irin mu ba wanda yanzu kana kwance a ɗakin ka za ka gane alfijir ya keto ko bai keto ba sai abdullahi dan umar ya ji tsoron ketowar alfijir fa'autara bi wahidatin sai ya yi wutiri da raka'a ɗaya. Tsumman ka shafal ghaimu fara'a anna alaihi lailan ana nan ana nan muna zaune sai wannan girgije din ya yayi sama ta yi wai an gane ku sai abdullahi dan umar radiyallahu anhuma sai ya ga cewa ashe akwai sauran dare fara'a anna alaihi lailan wato sai ya ga cewa akwai sauran dare fa shafa'a bi wahidatin sai ya ƙara raka ɗaya da waccan raka tashi ta wuce sai ya haɗa su an gane ko to wannan akwai wanda suke da wannan fatawar idan mutum ya yi wuturi cikin ƙarshen dare cikin farkon dare sai ya kwanta barci da ya kwanta barci sai ya barci ya ishe shi wajen karfe hudu ya tashi kuma yanzu da ya tashi yana sha'awar ya yi sallah suka ce to raka ɗaya zai ƙara da niyyar wannan raka ɗin zai haɗa ta da waccan raka ta ƙarshe ce ta wuturi da niyyar abin da ya yi tsakankanin waccan da kankanin raka ta wuturi da ya yi zawa yanzu a matsayin rafkanuwa ne ya yi su ya kare zai yi baɗi kuma zai tashi zai ci gaba da sallolin shi ya ci gaba da sallolin shi da ya ƙarshe kuma ya wuturi saboda mazala ya ce ija'alu akhira salatikum billayli witran ƙarshen sallar da za ku yi ta dare ya zamanto wuturi ce to kaga yanzu wannan ba ita ce ta ƙarshe ba yanin tunda ba ita ce ta ƙarshe ba kuma lawici rana fi lailatin lawici rana fi lawici rana fi lailatin wahidatin ba a yin wutiri biyu a dare ɗaya an gane ko wato wutiri ɗaya ne ake yi to yin wutiri biyu a dare ba a yin shi to kenan saboda ya kore wa kanshi ba zai yi wutiri biyu ba sannan kuma ya tabbatar wa kanshi ija'alu akhirat salatukum billayli witran sai ya haka an gane ko waɗansu ka daga cikin malamai suka ce a'a zai iya yiwuwa yana shafa'i yana wutiri ɗin bai ma sallame ba bai ma sallame ba ya gane cewa ashe akwai sauran dare shine kai tsaye ƙaro raka ɗaya shine mai da ta shafa'in an gane ko na'am sun masalla ba da zalika raka'ataini raka'ataini sannan kuma ya sallaci raka'o'i biyu ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame ya yi biyu ya sallame falamma khashiya subha yayin da ya ji tsoron ketowar alfijir autara bi wahidatin sai ya wutiri da raka daya na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته
شيكنا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula Abdullahi bin Umar. Haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar kana yusallimu bainar raka'ataini ya kasance yana sallamewa tsakankanin raka'o'i guda biyu da ya yi war raka'ati fil wucir da kuma raka'a ɗaya da zai yi ta wuciri. Hatta ya amura bi ba'adu hajatihi har ma wani lokacin yana yin umarni da a yi mai wani abu daga cikin bukatoci na ɗan adam ya ce ko a ciko mai ruwa a ka aje mai ko ya yi umarni da ya ce da ya ka buɗe ɗaki kamun kaza sannan ya tashi ya wuce wato bayan ya yi shafa'i yana rabewa shafa'i da sallama kafin ya yi wutiri idan ya sallame wani lokacin kafin ya tashi ya ce zai yi wutiri yana cewa na biyu imin kaza je ka yi kaza yanzu idan na yi wutiri zan je na yi kaza wato yana yin magana wannan yake nuni akan cewa ya halitta ashe mutumin da yake da zai yi shafa'i da wutiri bayan ya yi shafa'i ya sallame kafin ya yi wutiri din ya yi magana baya bata wannan wutiri din nashi
حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد الأتمة بواحدة قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث تشيكنا وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جودك الإمام مالك عن ابن شهاب شيكما يا جودك محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري anna sa'ad ibn abi waqas haqiqa sa'ad dan abi waqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi kana yutiru ba'da al-atmati bi wahidatin ya kasance yana yin wutiri da raka'a ɗaya tal bayan yayi sallar isha'i bayan yayi sallar isha'i kawai raka'a ɗaya tal yake ita ce ta wutiri baya shafa'i kafin sa wato kaga baya daga cikin sharadi na wutiri dole sai an yi wato shafa'i kafin sa na'am
حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول صلاة المغرب وتر صلاة النهار قال مالك من أوتر أو أول الليل ثم نام ثم قام فدأ فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى وهو أحب إلى ما سمعت إلي to shikenan malam malikun al-imamu malik yace وليس على هذا العمل عندنا العمل عندنا الإمام مالك يتي أيكن مالمان مدينة ليس على هذا bayan da sa'adu bin abi waqasu bane yake wato aikinmu na madina abinda na riski malaman madina suna yi shine walakin adinal wutri salasin wato mafi ƙasa adadin raka'o'i na wuturi raka'o'i uku ne a yi raka'a biyu a sallame kuma a tashi a yi raka'a ɗaya ya ce wannan shi ne adina ya ce amma aiki na sa'a dubuna a biyu wa ƙas ya ce bin ga malamanmu suna yi ba ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an abdullahi bin dinar shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan dinar anna abdullahi bana umara kana ya ƙulu aƙiƙa abdullahi ɗan umar ya kasance yana cewa salatul maghrib witru salatin nahar sallar magriba ita ce mara ta sallar yini ita take zamantowa wutiri ta sallar yini qala malikun al-imamu malik yace man autara awwalal laili dukkan wanda yayi wutiri a farkon dare wanda ya yi wuturi a farkon dare sun manama sannan kuma sai ya kwanta ya yi barci barci ya kwashe shi sun makama sannan kuma ya falka fabadalahu an yi salliya sai ya bayyana a gare shi ya sallaci wani adadi na raka'o'i to falyu salli matsina matsina to ya yi sallar raka'a biyu ya sallame ya yi raka'a biyu ya sallame ya yi raka'a biyu ya sallame ba tare da ya maimaita wutiri ba fa huwa ahabbu ma sami'tu ilayya yace to yin hakan din shine mafi soyuwar abin da naji zuwa gare ni wato a ce mutum yayi irin yanda Abdullahi dan Umar yayi na dazu yace wannan ban san da shi ba yace abin da na san da shi shine in ya tashi mutumin da a al'ada in ya kwanta baya falkawa sai ya zamanto wata rana ya tashi to da ya tashi kuma yana so zai yi kiyamul laili zai yi ta biyu ne ya sallame ya yi ta biyu ya sallame ya ta biyu ya sallame idan ya kare ba zai maimaita wutiri ba an gane ku saboda lawici rani file latin wannan shi hani ne shi kuma ija alu akhirar salatikun bileli witiran wannan shi kuma umarni ne to idan ya zamanto an samu umarni da hani a guri ɗaya to wanne ake gabatarwa umarni ake gabatarwa umarni na'am na'am Allah ya ce wa idu kunna lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin umarni aka bashi ya kibi daga ƙarshe Allah ce wa kana minal kafirina amma Allah ta'ala ya ce wala taqraba hadhihi shajarata ya ga wa nana Hawwa'u da mijinta Annabi Adam alaihi salam ce kadda ku kusanci wannan bishiya din da ci fatakuna minaz zalimina sai ku kasance daga cikin azzalimai wato kuma Annabi Adam alaihi salatu wassalamu ya ci daga gareta hakanan matar shi na na hawa'u ta ci daga gare ta sai Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa wato rashin aikata abin da aka hane shi ne rashin nesantar abin da aka hane shi bai sa ya fita daga cikin addini na musulunci ba amma rashin bin umarni na Allah da shaidan yayi sai ya sa ya fitar da shi daga addini na musulunci alhamdulillah Allah ta'ala